ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بينك إخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة من ساكي سادوا وانا مسلاتي ميتارم البركة مسلاتي مغلقة a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan yammaci na talata yau shida ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1436 wanda kuma ya zo daidai da 23 ga watan shida miladiya ta 2015 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul kahfi kafin mu shiga tafsirin ayoyin da zamu ji karatun su akwai yan tambayoyi da zamu ansa akwai wanda yake tambaya game da salatul istikhara yake cewa a wajen addu'ar salatul istikhara din bayan an gama za a yi addu'a din to inda ake cewa Allahumma in kana hadha al-amra in kana hadha al-amru yace to ina ne zai faɗi buƙatar sa daga inda aka ce in kana hadha al-amru sai ya faɗi buƙatar tashi ko kuma daga in kana hadha to in kana hadha al-amr wannan an baka abin da ya dunkule kai kuma kai zaka faɗi al'amarin da kanka saboda haka kaga kai zaka cire wannan kalmar al'amr din sai ka faɗi menene kake so kasuwanci ne a neman aure ne wata tafiya ce za ka yi wata bulaguro ne to sai ka faɗi abin da kake bukata in kana haɗa safar ko in kana haɗa rihla ko in kana haɗa zawaj ko in kana haɗa tijara ko ma menene sai ka cire al'amur ɗin sai ka faɗi bukatar ka da kake da ita a daidai gurin saboda haka ba sai ka nana ta kalmar al'amur ba sai kuma wanda yake tambaya game da sallar tarawihi yinta a masallaci shi ya fi wato shi ya fi lada ko kuma yinta a gida sallar tarawihi ko sallar salatu tahajjud ko ka ce qiyamul layli ko ka ce salatu witr duk sallah duk abu ɗaya ne kuma tana karkashin sallolin nafila sallolin nafila sallolin nafila kuma yin su a gida ya fi lada sama da yin su a masallaci annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa afzalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba afzalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktuba mafi ficin falalar sallar mutum shine yayi a gida illa al-maktuba sai dai ta farilla wannan yin ta a masallaci shi ya filada to kaga anan bai tokace wata sallah ba sai ta farilla saboda haka duk wata sallah tana fila tana karkashin wannan hadisi afzalu salatil mar'i fi baitihi wannan ga wanda zai iya yi idan ya zauna a gida din mutumin da zai iya tashi ya kiyamu laili din a gida to wannan ya yi a gida din shi ya fi wanda kuma ba zai iya yi ba ko saboda kasala ragwanci ko kuma a'a ba shi da ma haddada zai yi ya yi kiyamu laili din saboda haka in ya zauna a gida din ba zai yi ba to wannan gara ya zo masallaci ai da babu gara gara kaɗan saboda haka da ka zauna a gida baka yi ba gara ka zo masallaci amma idan har za ka iya yi in baka zo masallacin ba za ka iya yi to ka yi ta a masallaci ka yi ta a gida shi ya fi lada kamar yadda wannan shi ne ra'ayin imam malik wannan shi ne ra'ayin imam malik kamar yadda yake cikin littafin abubakar al-tartushi al-bida wal hawadis ce cewa imam malik an tambaye shi game da wannan tambaya ko irin wannan tambaya sai ya ce ya yi ta a gida a adalu wato shi ya fi zama daidai sai kuma sai kuma wanda yake tambaya game da sallace suke yi a wajen masallaci saboda cikin masallaci din ya cika saboda haka sai suke sahu a wajen masallaci dab da wani gida to sai ce sai kananan yara mata suke fita suna ta tsallaka musu sallah to yaya sallar su a mutumin da yake bin liman to liman shine sitirarsa sitirar liman ita ce sitirarsa saboda haka ba kananan yara ba ko manyan yara ne za su tsallaka maka sallah babu abin da zai shafi sallar ka saboda haka wanda yake bin liman sitirar liman ta ta dauke masa kamar yadda hadisi ya tabbata na Abdullahi dan Abbas a cikin Sahih Bukhari wanda yake nuna haka annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah abdullahi da abbas yace yazo da da da abin nan da jaka ya wuce ta tsakankanin sahu to kaga jaki yana daga cikin abin da ba a son ya ya tsallaka sallar mutum to amma saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne liman kuma ya kasance da sitira a gabansa to za a iya wucewa ta tsakanin sahu saboda haka wannan baya baya cutar da sallolin ku insha Allah sai wani da yake tambayar ajiye alkur'ani wato wai ta bakara ake ajiye shi ko ta ta nasiri ba taba ji irin wannan tambayar ba wai ta bangaren bakara ko ta bangaren nasi wannan ina gan bar ma mala abubakar ya baka wannan asa
yana nufin haka eh na fahimce shi na fahimce shi to babu wata babu wata siga ba wata siga da aka ce ta haka za ka duk ta inda ka ajiye ya yi abinda ne kawai ake bukata ka yi masa ajiyewa ta girmamawa ka ajiye shi inda ya dace guri mai tsarki gurin da ba za a ba za a wulakanta shi ko a sa masa najasa ba wannan shi da abin da ake bukata ko ta nasu ko ta bakara ko a tsaye ka akan ka ajiye shi duk ɗaya ne babu babu bambanci sai kuma yake magana cewa shi bai taba ga an ajiye qur'ani a cikakke akan akan juz'i ba sai dai a ajiye juz'i akan abin nan to dan baka gani ba wanda ai ba wani abu ne saboda haka wannan baya nuna wani abu saboda haka zaka iya ajiye da abin nan a juz'i juz'u amma akan abin nan cikakken alqur'ani ko ka ajiye qur'ani cikakke akan wannan duk babu komai a ciki dukkan su alqur'ani ne ko wannan su alqur'ani ne ko maganar Allah ce sai kuma wanda yake tambaya akan an ce annabi Ibrahim shi ne kakan annabawa haka abin yake na'am shi ne kakan annabawa ana kira shi abu ana masa lakabi da abul anbiya saboda annabawa sun fito ta tsamansa da yawa kaga ɗansa annabi ishaq annabi ne ɗan jikansa annabi yaqub annabi ne sannan tattaɓa kundansa yusuf ke da ko annabi ne su haka nan sannan annaba banu isra'ila duk daga wannan daga tsantsan yaƙub suka fito shi yaƙub din shine shine isra'il din to duk annaba da suka fito daga gidan banu isra'ila to duk sun fito daga tsantsan daga tsantsan annabi ibrahim ne alaihi salam saboda haka shine abul anbiya shi kansa ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ai nasabarsa tana tikewa zuwa ga annabi isma'il alaihi salam annabi isma'il da yake ga annabi ibrahim salam saboda haka shine abul anbiya wannan maganar haka take ya samu raka'a daya ta juma'a a cikin jami'i in ya tashi ramawa zai bayyana karatun ne ko ba zai bayyana karatu ba zai bayyana karatu wato yadda liman yake yin ta haka shi ma zai yi ta don haka in ya samu raka'a daya ta juma'a in ya tashi zai kawo ɗayar ya cika shi rako'insa biyu to zai bayyana karatu to sai wani mai tambaya wanda da na na na na dunkula tambayar na na watsar da ita ban yi niyyar da an ansa ta ba ko in yi magana a kanta to kuma sai na tausaya masa saboda da alama abin a tausaya wa irin masu irin wannan tambaya ne tambayar da yake ya rubuta da larabci to amma da yake larabcin shi kadai zai iya karanta kayansa amma dai na fahimci mai kiso larabcin da ya rubuta ina ka ba wani balarabe a duniya da zai iya shi dai da ya rubuta zai iya karanta kayansa to amma ni na dai gane abin da yake nufi a wani lokaci aiko kurma da yi magana za ka fahimci mai yake so ce zama ka na fahimci mai yake tambaya ya yi tambaya ne game da wani malami شيخ ربيع ابن هادي ina ce ibn al-madkhali ibn hadi al-madkhali ya tambaye akidarsa kuma ko ko ko ko me ake tuhumar sa da shi da almajiransa ne ko menene ban sani ba sai kuma ya tambayi wai tafsirin da ake yi a kasar Hausa ko a kasashen mu da zama da akwai mai jan baki da mai fassara suna zaune a guri guda to wai me asalinsa me asalinsa to a na farko nasiha zan yi ma shi wannan dan uwa da ma duk irin-irin waɗanda suke da irin wannan fahimta yana da kyau matashi ɗalibin ilimi ya ba da himma wajen koyon addininsa ya san da ya kamata ya sani ta fuskar aƙidarsa ta fuskar ibadarsa ta fuskar mu'amalarsa ya koyi abin da zai amfana da al'umma dukkan wasu al'amura da suka shafi soke-soke a soki wannan malami a baki wannan malami a zargi wancan malami a tuhumi wannan malami a jefi wancan da bida wanda duk ya kawar da kansa daga wannan abubuwa ba za su haifar masa da mai ido ba kuma za su kai shi ko ina ba rayuwarsa za ta lalace ya bata lokacinsa ba tare da ya amfani da ya amfani da komai ba komai ya cika gafakar ayyukansa da da zunubai yayin da ya zan yana shiga wato haƙƙin malamai musamman kuma malaman sunna mun ce malamai kowane malami muke nufi kuma musamman ma a ce yana danganta kansa ga sunna ya zama na tunaninka ya za ka soke shi ya za ka ɓace shi ya za ka lalata sha'aninsa abu shakka wannan yana da haɗari kwarai da gaske da hukumar ulama masmuma game da ibnu asakir ya ruwaito magabata suna cewa naman malamai yana da dafi saboda haka dukkan wani wanda zai ce zai ci mutuncinsu to Allah ta'ala baya kyale shi karshensa baya kyau sai kaga cewa shine ya zama wato yayi abin kunya a rayuwarsa dukkan wani malami wanda yake kira zuwa ga sunna yake kira zuwa ga alqur'ani da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam bisa fahimtar magabata to abin girmamawa ne koda kuwa zai yi kuskure malamai ba masumai bane malamai ba mala'iku bane ba annabawa bane ba su ma kai darajar sahabbai ba kai ba su kai darajar tabi'ai ba to amma dai kuma ka amanta cewa su suke gadan su suke dauke da gadan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda annabi ya ce al-ulama warathatul anbiya su suke dauke da gadan annabi sallallahu alaihi wasallam don haka yadda ake buƙatar ka ka girmama shi mai gadan haka ake buƙatar ka ka girmama wanda yake dauke da wannan gadan ka sani anan ba wai zafin su ka girmama ba a'a abinda suke dauke da shi na mirasun nubuwa ka girmama kuma kada laifi ko kuskure ya sa ka tattara malami ka jefar saboda ko yayi kuskure a ku kaza ko an same shi yayi wani laifi iri kaza in wannan zaka yi to babu wani malami a duniya da zaka yi kamar yadda Imam Zahabi a tarjamar Ibn Manda ko Abu Nu'aym a cikin littafin mizanul i'tidal da sirr alamin nubala da tarjamar ibnu nasr al-marwazi wanda malamai ne da suka yi zamani guda kowanne yana sukan dan uwansa imam zahabi yake cewa ba zai yiwu ba kowane lokaci wani malami ya yi kuskure shi kenan sai mu badda'a shi wato mu ce dan bid'a ne gashi ko ana tare da shi a sunna ba wani abu da yake karantarwa a rayuwarsa sai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam dai yayi kuskure sai mu badda shi afa kullama akhba alimun baddana shi koyaushe wani malami ya kuskure sai mu ce dan bid'a ne idan muka yi haka in fa'alna dhalika lam yaslam lana labnu nasr wa labnu manda in haka za mu yi to babu wani malamin da zai kai labari a gurin mu duk sai mun tattara su mun jefar ce saboda haka a kula alma'u idza balaga al-qullatayn la yahmilu al-khabath haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace akwai ruwa in ya kai wani wato mikidari na yawa kar karamin najasa dan ta fada cikin sa ba ta lalata shi ba ta hana ayi ibada da shi Allah ma a lahira auna ayyukan mutane yake fa man thaqulat mawazinu fa ulaika humul muflihun ba wai cewa aka yi ba wanda zai shiga aljanna sai wanda ba shi da laifi kwata-kwata shi ne zai zai zama aljanna a'a aunawa za a yi wanda ayyukan sana alkhairi suka rinjaya suka fi yawa Allah ce su ne za su rabauta to idan har Allah ta'ala wanda ya yi mu shi yana mana irin wannan mu'amala tsakanin mu da shi mu dan me a junan mu zamu yi wa junan mu wata mu'amala da cewa ina so in ganka fari tas ba na san ga so fanan digo na baki a jikinka babu shakka wannan bai dace ga kowane musulmi ya yi wa dan uwansa mu'amala da shi ba ballanta na kuma dalibin ilimi saboda haka mu yi kokari mu nemi abin da yake zai amfane mu a rayuwar mu wannan shi zai sa mu rabauta da ilimin da muke nema ilimin da muke nema ya amfane mu sannan dangane da tambayarsa ta biyu ita ma tambaya ce marar ma'ana shi yasa na ce ma na so dukunku ne har ma na dukunku da takardar na jefar da ita kuma can daga bayan sai na tausaya masa domin na san ba shi kadai bane akwai ire-irensa kuma a- abin a taus- a tausaya musu ne don haka watakila in aka ɗanyi irin faɗakarwa irin wannan za ta amfane su ba zan kirfa inda zikira don fa'ul mu'minin ya kamata ɗalibi mai neman ilimi ya bambance tsakanin wasa'il da maqasid akwai wasila akwai ma- ma- abin da maqsid wa kullu fi'lin lil ibadi yujadu imma wasilatun wa imma maqsidu kamar yadda Abu Bakar ibn Asim al-Andalusi yake faɗa wa kullu fi'lin lil ibadi yujadu kowane aiki da za a samu tattare da bawa ko dai zama wasila ne wato tsani ne ba shine gaya ba ba shine manufa ba wa imma maqsidu ko ya zama shine gayar duka aikin ibado ibada da muke yi ita ce gayar da Allah ta'ala ya halicce mu saboda ita dan mu bauta wa Allah mu kadaita shi da bauta mu samu gida mu samu rabauta a wajensa wannan ita ce gaya ya sanya mana wasa'il waɗanda suke mansusa wasa'il mashru'a dangane da yadda za mu samu yardarsa shi ne ya shar'anta mana waɗannan ibadoji ibadojin da za mu su za su samu samu yardarsa akwai kuma abin da suke wasa'il ne bukata ta ɗan adam ke sawa ya neme ta don haka ana mata kallon wato a a a a maksin dinta wato me ake so a cimma kamar yadda malamai suke cewa lil wasa'il hukmul maqasid al wasa'il hukmul maqasid akwai abin da sai dole ta hanyar sani za a cimma wani abu to sai ya zama hukuncin da ake bawa shi waccan gayar maksin din shi za a ba wannan wasila hukuncin zai zama daya wasila akwai mansusa akwai wacce aka yi nassinta aka ce ga abin da za ka yi ka samu kaza mutumin da yake son dukiyarsa ta tsarkaka fice rika fitta zakka khudh min amwalihim sadaqatan tufahiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum dan haka babu wani abin da zai ta tsarkake maka zuciya sai fitta zakka ka fitar da haƙƙin Allah da yake cikin ta haƙƙin miskinai da Allah ya sanya a cikin ta kaga wannan wasila ce mansusa ba ka da wata wasila da za ka kawo canji ga game da wannan ka canza wata abin nan akwai kuma wasa'il waɗanda suke a da ijtihadi ne na mutane gwargwadon yadda zamani yake tafiya abin da ya shafi da'awa abin da ya shafi ilimi da karantarwa wannan wasa'il din su suna cancanzawa daga lokaci zuwa lokaci lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam za a fara bashi wahayi agogo aka bashi agogo aka fara saukar masa da ikra sai ka ce sunna ce duk wanda zai fara karatu shi da malamin sa sai sun shiga kogo sannan ne suka cika sunna cikakkiya sai an faro ta kogo sannan a gangaro ƙasa annabi da zai yi da'awa sai da ya hau dutse sai da hau jabal abi kubais ya tara larabawa ya kirawo su da kabilunsu da gidajensu sai ka ce duk wanda zai fara da'awa sai ya fara hawa dutsen garinsu saboda haka annabi ya yi don haka ba a yi haka ba an saba wa sunna hanyoyin bayar da ilimi hanyoyi ne waɗanda kowane lokaci akan zo da akan samu wasu hanyoyi daban ba ka cewa a to tun wani wannan hanyar ta neman ilimi tun da babu ita a da yanzu bai halatta a yi amfani da ita ba wannan babu malamin da ya taɓa faɗar wannan da can duk abin da aka ji da ka ake ɗauka aka da ana rubuta littattafai aka dawo aka fitar da wasu fannoni a cikin ilimin ilimin ma aka rarraba shi aka karkasa shi aka ce ga ilimin tauhidi ga ilimin fiqh ga ilimin hadisi ga ilimin tafsiri ga ilimin ba za ka zo ka ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ba an yi wannan kashe-kashen da haka an zo da bid'a duk a hade a dunkule su guri guda in kai haka ka zo kai ka zo da bid'a domin kai ka zo da wani abin da ya saba ijma'in al'umma aka zo malaman hadisi suka zan suna da hanyoyi daban-daban na bada ilimi za ka samu akwai hanyar sama akwai dariqatul ard ita ce alqira'atu ala shay akwai dariqatul ijaza akwai wujada ga suna akwai wasiya akwai kitaba ga suna hanyoyi guda takwas wanda malamai suka ambata a cikin littafin mustalah hanyoyi ne duka na tahammulul hadith wani ta hanyar malamin ya zama yana karanta masa yana sauraro yana rubutawa ko yana masa imla'i yana rubutawa wani kuma ta hanyar malamin ya zauna shi yana karantawa malamin yana sauraro ba shi ne zai bude bakin shi ba malamin ne zai bude bakin yana karantar da shi a'a shi sauraro shi malamin sauraro yake shine mai karantawa ko da shi ake kira al'ard ko al-qira'atu ala shay in ka bude sahih bukhari kitabul ilm zaka ga wannan aka zo hanyar ijaza malami idan ya ga kwarewar ɗalibin sai ɗauko dukkan dukkan abin da ya tattara na ilimi ya ce wannan littafi na ne ko hadisai na ne na halatta maka na baka izini ka je ka karantar ake kira wannan ijaza akwai kitaba wani ya ce a rubuto masa a rubuta a aika masa akwai wasiya wani ya wasiya akwai wijada wanda ta hanyoyi ne daban-daban wanda da can duk ba su ba a taɓa samun kuma wani wanda ya zo ce yaya aka zo da wasu sababbin hanyoyi na koyon ilimin hadisi ba da haka an zo da bid'a wanda ya faɗa ka shi ya zo da bid'a shi ya saba wa ijma'in al'umma saboda haka aka zo a ilimance ta hanyar neman ilimi aka zo har aka kai matakin da za a yi ajujuwa wani zo ce a zamanin salaf magabata ai ba aji kawai a haɗe kowa da kowa da a haɗu an an rarraba dalibai an ce dan aji ɗaya dan aji biyu an yi bid'a su kaga to kaga irin wannan zafin kai irin wannan zafin kai ina zai kai mutum saboda haka aka zo nizamin halaka babu bambanci tsakanin in zauna ni kadai ko mu zauna mu biyu ko in zauna a kasa ko in zauna akan kujera ko ku zauna a kasa ko ku ku zauna akan kujera ni in zauna a kasa ko duka mu tashi tsaye abin da ake bukata shine a isar maka da ilimin amma ta yaya aka isar da ilimin gare ka wannan ba shine abin bincike ba dan wannan wasila ce da yau cewa muka yi mutumin da ya zauna shi da mai jan baki suka yi tafsiri sun fi lada sama da wanda zai yi shi kadai babu mai jan baki to sai a ce ka zo da bid'a saboda me saboda ka bai da abin ya zama maksid ya zama ibada amma babu wannan da wanda zai ja shi kadai ya fassara wa kansa da wanda zai ja a fassara da wanda ma zai ja babu fassarar sai dai sharhi yanzu larabawa su ana fassarar ma ai sai dai a yi sharhi kuma to sannan babu bambanci tsakanin ilimin hadisi da ilimin tafsiri da ilimin fiqh in ka shiga duk kasashen duniya malaman magabata da waɗanda suka rayu tare da mu waɗanda duk duniya ta amince da iliminsu da sunnarsu da da kokarin koyin su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam halaka din su da ilimi za ga cewa ga malamin ga ko mai ja masa baki in ka je halka ta Ibn Uthaymeen ka je ka halka ta abin da za ka ga malamin ka je harami yanzu haka za ka gani ga malamin ga kuma ɗalibin da yake jan baki ana fassara babu bambanci tsakanin a ja hadisi ko a ja alqur'ani duka duka duk duk abin abu ɗaya ne nassi ne dukkanin su wahayi ne idan har ka yarda cewa a jawa ibn Uthaymeen ko a jawa ibn Baz ko a jawa shaykhuna Sheikh al-Abbad a ja masa baki a sunan Abi Dawud ko a sunan Nasa'i ko Tirmidhi ya fassara me zai sa hana ka hana Malam Abubakar ya ja mu baki babu dalili saboda ka duk zafin kai ne irin waɗannan abubuwa ya kamata ɗalibai su ba da hankali su ba da himma akan abin da zai amfanar da su ba akan abin da zai zama kawai shiririta ne da shirme da neman kawo wani kata da wani tarnaki kata da wata kura ta ba gaira ba dalili
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى افترى على الله كذبا dan koma ayar baya
وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
هؤلاء
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا نعم الله تعالى يجي وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا وربطنا على قلوبهم muka daure muka yi daure ko muka daure zukatan waɗannan yara waɗannan samari iz qamu yayin da suka tsaya faƙaru suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijin mu shine ubangijin sammai da ƙasa lan nad'u min dunihi ilahan ba za mu taba yadda mu kira wani abun bauta ba shi ba laqad qulna idan shatata zai zama idan har mun yi haka to mun faɗi maganar da take ta yi nisa da gaskiya haula'i qaumuna waɗannan mutanen mu ne ittakhadhu min dunihi aliha sun riki wasu ababen bauta ba Allah ba laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin me zai hana ba za su kawo wata hujja bayyananniya akan bautar waɗannan abubuwa ba faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu wani mafi zalunci kamar wanda ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah wa idza i'tazaltumuhum to tunda har kun kaurace musu wa ma ya'buduna illa Allah da abinda suke bautawa ba Allah ba fa'u ila al-kafi to ku taro ku je ku fake zuwa ga kogo yanshur lakum rabbukum min rahmatihi ubangijin ku zai shimfida muku daga ramarsa wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqa kuma zai tanada muku abinda zai amfanar da ku cikin lamarin ku waɗannan matasa kamar yadda muka muka faɗa a jiya muka ce wannan shine faifai na farko na kissar su kamar da yazo cikin wannan sura waɗannan matasa Allah ta'ala ya ɗaura zuciyarsu ya cire tsoro daga zuciyarsu ya cire damuwa daga zuciyarsu ya cire kowace irin shakka da ainihin inda inda a cikin zuciyarsu wanda wannan shine zai sa zuciyarsu su takaraya ko abin nan jikinsu ya sanyi su kasa fitowa su faɗi gaskiya don haka sai Allah ta'ala ya ɗaura zuciyar ya sa musu ƙarfin zuciya ya ƙara musu imani in qamu fa qamu suka tsaya wace irin tsayuwa suka yi malamai sun yi sun fassara kalmar a wato faɗar Allah fa qamu wato tsayuwar da suka yi in kamu yayin da suka tsaya wannan tsayuwar da suka yi malamai sun fassara shi da fassara uku wasu suka ce sun tsaya gaban sarkin zamaninsu wanda yake azzalimi ne mai bautar wani Allah suka tsaya gabansa yayin da aka tattaro su aka kawo su gabansa domin an ga take-takensu suna so su bar bautar abin da ake bauta a garin da haka sai suka tsaya a gabansa suka faɗi wannan magana suka ce rabbuna rabbus samawati wal ardh tsayawa a gaban wannan azzalimi su yi irin wannan magana kewaye da su kuma duk mushrikai ne babu shakka yana buƙatar a ɗaure zuciyarsu a sa musu ƙarfin zuciya da ƙarfin hali shi yasa Allah ya ce wa rabatna ala qulubihim id qamu faqalu to wannan ɗaya daga cikin fassara kenan wasu malamai suka ce a'a sun tsaya a cikin jama'arsu ba wai a gaban sarki ba a gaban jama'a irin jama'a su taru su kuma su tsaya suna gaya musu cewa mu fa ba za mu ci gaba da bautawa abinda kuke bautawa ba mun gane cewa abin bauta guda ɗaya ne shine ubangijin sammai da ƙasa ba za mu taɓa yadda mu bauta ba wani abin bauta ba banda shi saboda haka tsayuwar da suka yi ba a gaban sarki ba ne gaban jama'a ne shi yasa a gaba aka ce haula'i qaumuna waɗannan mutanen mu ne wato kamar suna nuna su ga su waɗannan duk mutanen mu ne wasu suka ce a'a in kamo a nan ba sun tsaya a gaban mutane ba sun tsaya a gaban sarki ba ne a'a sun yi tsayuwar daka kamar da kace ta kama ilal amri idza azama alaihi yayin da ka sa abu a ranka ka tsaya kai tsayuwar daka wajen ka aikata shi wajen ka faɗe shi saboda ka kiyamun su anan ba gaban wani bane a'a ya su ya su ne amma sun kudiri abin aniyarsu sun kuma ɗauki alkawarin babu ja da baya shine abin da aka kirawo da alkiyama nan in kamo yayin da suka tsaya da kafafuwansu suka yi tsayuwar daka suka yi tsayuwar ba ja da baya faƙalu suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ubangijinmu shine ubangijin sammai da ƙasa saboda haka anan ba wai a gaban wasu mutane suka yi ba ba a gaban sarki suka yi ba kissa ashabul kahfi ta zo a ruwayoyi daban-daban ta zo da sigogi daban-daban ta zo da fuskoki daban-daban amma galibinta galibin ruwayoyin ba su inganta ba galibin ruwayoyin da aka kawo ba su inganta ba ruwayar da na samu guda ɗaya wacce take da isnadi ingantacce zuwa abdullahi dan mas'ud wacce ita ce yanzu zan karanta mana a ciki za mu ga wasu abubuwan da su ƙara fito da ma'anonin ayoyin da za mu karanta wannan ruwaya ta abdullahi dan abdullahi dan abbas ibnu hajar ya kawo ta a cikin littafin sa tagliqut taliq yayin da Imam Bukhari ya bincino wani bangaren ta a cikin littafin sa Al-Jami' Sahih a kitabut tafsir babin tafsir surat al-kahfi to ya dan bincino wani abu daga cikin ita wannan ruwaya ta Abdullahi dan Abbas wanda wannan yasa ibnu ibnu Hajar al-Asqalani shi kuma ya shiga bincike domin ya gano wannan ruwaya da Imam Bukhari ya yi amfani da ita saboda haka sai ya same ta a cikin tafsirin Abd ibn Humayt wannan tafsirin babu shi yanzu yana cikin littafan da suka baje littafi ne na ɗaya daga cikin manyan malaman hadisi na farko a cikin tafsirin Abd ibn Humayt da kuma tafsirin Ibn Abi Hatim wanda shi an samu wani bangare na shi wannan tafsirin amma shi ma ba duka ba to sun ruwaito wannan ruwayar ta hanyar Sufyan ibn Husayn shi kuma daga Ya'la ibn Muslim daga Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas radiyallahu anhu kaga wannan isnadi ne sahihi wannan isnadi ne ingantacce ba shi da matsala ibn Abbas yace gazauna ma'a Muawiya ta ghazwat al-Masif mun fita yaki tare da Muawiya yaki a wani guri ake kira gazwatul masif a cikin fatul bari yace gazwatul ta'ifa famarru bil kafi alladhi fihi ashabul kafi sai suka wuce daidai kogon da mutanen kogo suke ciki alladhina zakara Allah fil qur'ani waɗanda Allah ta'ala ya ambace su a alqur'ani فقال معاوية أنا سي معاوية رضي الله تعالى عنه يتي لو كشف لنا عن هؤلاء فنظرنا إليهم ina ma a bude mana ƙofar wannan kogo mu leƙa mu ga waɗannan mutane waɗannan samari فقال ابن عباس سي عبد الله بن عباس يجي ليس ذلك ليس ذلك لك باك da wannan ikon baka da wannan damar قد منع الله من ذلك خير منك قد منع الله من هو خير منك wanda ya fi kama waɗanda suka fi kama Allah ta'ala ya ce da zai leƙa su to da zai juya a cikin tsoro ya bada baya Allah ya ce la wuttala'ta alaihim la wallaita minhum firaran wa la mulita minhum ru'ba da zaka leka su kaga ayar tana magana da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ne kai tsaye da zaka leka su la wallaita minhum firaran da ka juya baya a guje ka bar su wa la mulita minhum ru'ba da kuma an cika ka da tsoro to shi yasa Abdullahi dan Abbas ya ce an hana ma an nuna wannan ba zai yiwu ba ga wanda ya fi ka alkhairi shine ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam sai mu'awiya yace la anta yi hatta alama ilmahu yace ni dai ba zan bakun nan ba sai na san labarin mutanen nan qala fa ba'atha nasa sai ya tura wasu mutane yace idhabu ku tafi fanzuru ku je ku duba mana falamma dakhalu al-kaf suna shiga wannan kogo ba'atha Allahu alaihim rihan sai Allah ya aiko musu wata iska fa akhrajatuhum ta fito da su a guje fa balaga zalika ibn Abbas sai labari ya ce wa ɗan abbas cewa ga wasu can an tura su amma abu ya kewa sun fito da gudu fa an sha yu haddisuhum anhum sai daga nan abdullahi dan abbas sai ya fara ba su labarin waɗannan waɗannan samari fa qala yace innahum kanu fi mamlakatin mamlakati malikin min hadhihi aljababira ce waɗannan samari sun taso a wata masarauta cikin masarautar irin waɗannan sarakuna azzalumai فجعلوا يعبدون hatta abadat abinda faja'alu ya'budun al-awthan suka zan wato su waɗannan mutanen gari ko sarki da mutanensa suka zan suna bautar gumaka qala wa haula fitatu bil madina waɗannan samari kuma na cikin wannan gari falamma ra'aw zalika kharaju min tilka al madinati ala ghairi bi'at da suka ga bautar gumakan nan ba ba za ta kare su kuma sun fara gane cewa bautar gumakan ba ta da kyau sai suka fita ba tare da an san sun fita ba فجعل بعضهم يقول لبعض wato duk suka fita kowa bai san kowa ba tunda kowa yana koyar imaninsa wato kowa a yadda labarin abdullahi dan abbas yake ba da shi duka samarin ba wanda ya san dan uwansa akan aqidar sa yake illa iyaka ne kowa ya fita sai suka haɗu sai suke tambayar juna aina turidu kowa ya tambayi dan uwansa ina zaka kai ma ina zaka aina tazhabu da ina kuka nufa قال فجعل بعضهم يخفي من بعض sai kowa yake koye kowa saboda kowa yana jin tsoron kowa tunda ba san aqidar junansu ba li'annahu la yadri hadha ala ma kharaja hadha don wannan bai san me ya fito da wannan ba kowa bai san abin da ya fito da uwansa ba fa akhadha ba'dhum ala ba'd al-mawathiq an yukhbira ba'dhum ba'dan fa in ijtama'u ala shay'in wa illa katama ba'dhum ala ba'd sai suka sai suka yi yarjejeniya to tunda kowa ba zai iya faɗa wa kowa abin da ya fito da shi ba da kuma inda ya nufa to me wa me wa juna me mu daukar wa juna alkawari me rantsuwa a tsakanin cewa kowa zai gaya wa kowa gaskiya kuma kowa zai koye kowa asirinsa zai za a rufe za a rufa kowa asirinsa in na ji abin da kake kai zan rufa maka asiri kai ma in ka jira za ka rufa maka asiri fajtama'u ala kalimatin wahida da suka tashi kowa sai ya faɗi kalma ɗaya rabbuna rabbus samawati wal ard lan nad'u min dunihi ilahan laqad qulna idan shafaqa kowa ya faɗi baki abinda zai faɗa sai suka fahimci to ana ashe ma akida su ɗaya babu ma wani abin da ya raba su suka ce haula qaumun ittakhadhu min dunihi aliha suka ce kaga kun ga mutanen mu ga su can sun riki wani abin bauta ba Allah ba to kaga wannan zai fi dacewa da yadda siyakin ayar yake don ba zai yi kana magana da mutane ba kuma kana cewa haula ya kauna kuma a ciki suka ce haula ya kauna takazu min dunillahi aliha laula ya'tuna alaihim bi sultanin bayyin ce waɗannan mutanen mu ne duk gashi sun riki wani abin bauta ba Allah ba me zai hana ba za su kawo wata hujja bayyananniya game da abin da suka rika ba ya zan cewa suna bauta suna bautar gumakan bisa hujja in har akwai hujja da ta ce a bauta wa gunki to su kawo ta mana karara kowa ya gani kowa ya sani wa man abu da mu'min man iftara ala allahi kadhiba faman azlamu mimman iftara ala Allah kadhiba babu wani wanda ya kai zalunci kamar mutumin da ya kirkiri ƙarya jingina wa Allah har suka je wa idza itazaltumu suka ce to yanzu tunda dai mun riga mun kauce musu tunda mun mun guje musu fa a'udhu ila al to mu je mu fake a cikin koko kaga wannan ba zai yi su faɗe shi gaban sarki ba shi yasa waɗanda suka ce a gaban sarki ko a gaban jama'ar su suke wannan magana da aka zo wajen wa idan tazaltumuhu ma ya'buduna min duni Allah fa au ila al-kahfi sai aka ga to ai ba zai yi a faɗe ta gaban sarki ba tun an ka faɗe ta gaban sarki shikenan ka faɗe ta kake zaka gudu ka ce bari ka ga gawa mutane cewa zan je in gudu ko in kaza sai suka ce to ta yiwu a nan sun juya a junansu a raɗa suka gaya wa junansu yadda mutane ba su ji abin da suka faɗa ba duk da inda ba zai wannan su faɗe ta a fili kowa ya ji ba to a an ka ɗauki wannan ruwa ta fita ɗan abbas sai ka ga cewa kuma babu matsala ai tun da su ya su ne sun fita bayan gari shi yasa ma suka ce wa idza tazaltumu tun da har kun kaurace musu kun guje musu wa ma ya'buduna min dunillahi da abinda suke bauta ba Allah ba fa'u ila al to muje mu shiga kogo kaga sai su yaki ya tafi daidai ko qala fa hadha qawlul fiqh yace wannan magana ce ta su samarin fafuqidu ibnu abbas yace sai aka neme su aka rasa su ina suke ina suke ba a gansu ba فجاء آل آل هذا يطلبونه لا يدرون أين ذهب وجاء آل هذا يطلبونه لا يدرون أين ذهب sai dangin kowane yaro daga cikin waɗannan yara sai zo yana neman sa ba ku ga wani ba sai ce mu ma mu muna neman wani ba mu gan shi ba a mu ma ba mu ga wani ba za ka kowa bai san inda dan uwansa ya shiga ba فطلب هم أهلوهم لا يدرون أين ذهبوا هناك إيالانسو da danginsu duk suka yi neman su san inda suka shiga ba farufi a zalika ila al-malik sai aka kai wa sarki labari cewa matasa fa matasan nan abin nan guda bakwai an neme su an rasa to kaga a nan sarki ya san labarin su ba a kuma san me yasa suka boye ba ba a san me yasa suka gudu ba kuma wannan ya nuna kamar yadda wasu ruwayoyin suka ce suna daga cikin 'ya'yan manya-manyan abin masu mulki a garin 'ya'yan manya-manyan fadawan sarki ne shi ya sa ma aka je aka wa sarki cewa ba a ga 'ya'yan su wane da wane da wane ba to shi da ya je haka sai ce da kunan da haula sha'anun ba da yau ci to waɗannan yara tun da har aka neme su ɓat suka bace to za a zai zama akwai babban labari dangane da sunan gaba خرجوا ولا يدرى أين توجهوا في غير جناية sun fita ba a san ina suka nufa ba kuma ba wani laifi suka yi ba wala shay'un yu'rafu ba a san ko komai akan su ba to kaga wanda ya nuna maganar su ba a gaban sarki suka yi ta ba in a gaban sarki suka yi ta ba a ba cewa kuma ba a san me suka yi ba fada'a bi lawhin min rasas sai ya ci to aka masa allo na na na na na abin nan na dalma faka taba fi asma'ahum yace yasa aka rubuta sunayen su gaba daya wa tarahu fi khazanati ya jefa shi cikin abin da taskarsa ya ajiye فذلك قول قول قول الله تبارك وتعالى عبد الله بن عباس yace wannan shine fadar Allah inna ashabal kafi war raqib kanu min ayatina ajaba yace war raqib huwa al-lawh alladhi katabu ko kutibu wato raqib shine Allah da aka rubuta su to abin nan bukari ya dauko wannan wannan wannan ne daga cikin daga cikin riwaya iya wannan ya jiro qala fa qala ibn abbas sai ibn abbas ya ce wallahi law anna shamsa tatlu alaihim la ahrakathu na'am yace fa talaqu hatta dakhalu al-kafa suka je suka shiga kogo fa daraba Allahu ala azanihim fa namu sai Allah ya bigi kunnuwansu ya jefa musu bacci sai suka yi bacci fa qala ibn abbas ibn abbas ya ce wallahi na rantsi da Allah لو أن الشمس تطلع عليهم لأحرقتهم da rana na hudowa kansu da duk ta kona su wato da rana tana samun jikinsu duk da sun kone walau la annahum yuqallabuna la akalathum al-ard ba dan kuma ana jujjuya su ba to da ƙasa ma ta cinye jikinsu da duk sun rufe فذلك قول الله تبارك وتعالى يتونا شيني فنر الله تعالى وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه har zuwa inda Allah ce wa kalbuhum basidun zira'ihi bil wasid da wa nuqallibuhum zata al-yamin wa zata al-shimal sannan yace summa inda zalikal malik zahaba wa ja'a malikun akhar fa kasara tilkal awsan wa abada Allah wannan sarauta ko wannan sarki ya zo ya gama yayin sa ya tafi ko sarautar ta zo ta kare wata sarautar ta zo wani sarkin ya zo wanda ya rika bautar Allah shi kadai ya kakkare waɗannan gumakan da ake bautawa wa adala fi nasi ya shiga yi wa mutane adalci kaga ya nuna wancan na farko zalunci yake yi fa ba'atha Allahu fa ba'athahum Allah lima yurid sai Allah ya tashe su saboda abin da yake nufi da sa musu baccin har su yi bacci na wannan tsawon lokaci fa qala ba'dhum li ba'd sai sashin su ya ce wa sashi kam labistu kwana nawa kuka yi anan qala ba'dhum sai sashin su ya ce yawman ai yini ɗaya muka yi wa kala ba'dhum wani yace ba'dhu yawmin a'a ba mai ma yini guda ba kala ba'dhum aktsaru min zalika wani yace kai mun ma mai mun fada ne ya fi yini ɗaya ya fi ya fi ya fi abin nan rabin yini fa kala kabiruhum sai babban su yace la takhtalifu kan ku yi sabani fa innahu lam yakhtalif qaumun qat illa halaku babu mutanen da za su ci sabani a tsakaninsu face sun halaka قال سيتي فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتنبه شيتو أبن دي في مهمانشي شيني ku aika ɗayanku da wannan kuɗi na na na azurfa ya shiga gari ya nemo muku abincin da ya fi kyau wal ya talaffa kuma ya yi a hankali wala yushiran na bikum ahada kai ya sanar da wani labarin ko kai ya bari wani ya gane labarin bi azka yani bi azka bi athhara ibnu abbas yace abinda ake nufi da azka ta'aman athhara wanda yafi tsarki innahum kanu yazbahuna al-khanazir saboda a garin suna cin alhanzir suna cin alade don haka ku yi ya kula kai ya kawo abincin da aka sa alade a ciki qala fa ja'a ila al-madinati fara'a sharatan ankaraha yana shigowa gari sai ya ga tufafin garin da ba irin wanda ya saba gari ba tafiya ta yi tafiya tufafi sun canza ba irin na da ba za ka koma shekara ɗari ba irin wannan kayan da ɗinke-ɗinken namu da wani aiki a gaba da waye da waye duk da can ba su ake ba saboda haka wa bunyanan an karahu ya ga gine-ginen ma duk sun canza an komai an canza shi sun ma da na ila khabbasi to al'amarin ya sa shi da sai ya matsa kurin mai gurasa fara ma ilaihi bi dirham ya jefa masa wannan dirhami wannan kuɗi da ya kirki da shi fa an karan khabbazu dirham mai gurasa sai ya ga wani kuɗi da bai san shi ba sai ya ce wannan kuɗin fa wakalar da rahimun ka kifafi ka kifafin raba'i a lokacin wancan sarkin kuɗinsu kamar kofatan wato girmansa kamar kofatan ɗan taguwa ɗan rakumi sauraka yanzu zamani ya ƙara ci gaba an ƙara rage girmansa sai ya jefa masa wani kamfacin abu ya ce ga kudin nan ce a ce wani irin kudi ne wannan ɗalibin aina laka hazar dirham idan ka samu wannan dirhami kan face ce haka ya ce da kan wajen ta kansan ya nuna kenan ka gano wasu kudi a ƙarƙashin ƙasa kenan in ji shi mai gurasa da ta dulla ne ala hazar kan au da arfa annaka ila al-amir ka je mu je ka nuna mun inda wannan koyayyen kudi yake inda ka gano shi ramin da aka ka samu wannan kudi wato mu je da kai da nuna min in ma ka suna ne ka bani ko kuma ba ka ban kai ka ga sarki kala atu khawfin nani bil amir sai sai sai sai shi yace kana mun barazana da sarki ne saboda shi ma a girgidan sarauta ya taso ce da sarki kuma kake tsoratar da ni wa inni la dahqan al amir ina cikin fadawan sarki kuma haka rika ba barazana zaka kai daga ban sarki fa kala man abuka yace to wai ubanka sai ya ce fulan aini dan gidan wani ne ya faɗi wani babban mai sarauta falam ya riku mai gurasa ba zai san shi ba shekara ɗari uku da tara na zai san ya ce kai wani sarki kake magana ya ce manal malik wani sarki kake magana ya ce fulano sarki wani mai gurasa ya ji bai san shi ba to nan ma mutane suka taru ga wani mahaukaci wa rufiya ila aminin sai aka kai shi gaban gaban sarki fasa'alahu ya tambaye masa tambayoyi fa akhbarahu shi kuma sai ba shi labari fa qala alayya billah sai ce aje akan Allah nan na samarin nan da aka kawo qala faji bihi fa samma ashabahu fulan wa fulan ce to faɗi sunayen abokanka ya rike Allah yana faɗa muna tare da wani ya ga sunan shi da wani ya ga sunan shi da wani ya ga sunan shi ga وهم fil lawhi maktubuna duk an rubuta su a cikin wannan al'umma فقال فقال الناس قد دلكم الله على اخوانكم sai mutane suka ce to Allah ya nuna muku ƴan uwanku da aka yi shekaru aru aru ana neman su قال فانطلقوا ce to muje farakabu farakibu hatta atawul ka'b suka je har suka zo wannan kogo فقال الفتى sai wannan saurayi yace makanakum antum ku ku tsaya a nan waje hatta adkhula ala ashabi ku banda ni in shiga la tajmu alaihim kam ku shiga haka ku fada musu haka fa yafza'u minkum za su kura za su kurata dan sai da mun ce da kai fa yatalazzab wala yushranna bikum ahada kaga yaje yayi aika aika gashi nan har an taho kama mu inna allaha qad aqbala bikum wa taba alaykum fa qalu allah la takhrujunna ilayna ce to su ba su sani ba gashi Allah ya kawo ku kuma ko yanzu tubabbu ne kun yi imani da Allah ba waɗancan mutane ba ne sai suka ci karan da Allah za ku mutu in ka shiga ba za ku ba za ku dawowa ba sai ya ce da su insha Allah sai ya shiga falam yadri falam yudra aina da daga nan mutum aka rasa ina yake wa ummi alaihim makan suka rasa ma ina suke gurin ya bace musu tunda Allah ta'ala ya jefa tsoro a gurin da haka ba za su iya shiga gurin da suke ba fa talabu wa harasu wa lam yaqdiru ala dukhuli alaihim suka yi neman suka yi jira amma suka kasa shiga kuma saboda Allah ta'ala ya jefa tsoro a cikin kogon ba mai iya shiga kogon saboda haka suka haƙura faƙala akrimu ikhwanakum sai suka ce to a yi musu a karrama su fa nazaru fi amrihim fa qalu la nattakhidanna alaihim masjida suka dubi al'amarin sai suka ce to mu yi masallaci a inda suke fa ja'alu yusalluna alaihim suka zan suna musu addu'a wa yastaghfiruna lahum wa yad'una lahum suna musu addu'a suna nema musu gafara fa zalika qaulullahi ta'ala fala tumari fihim illa mira'an zahiran wala tastafti fihim minhum ahada to wanda ita ce kissar da Abdullahi dan Abbas ya bayar na waɗannan matasa shine mafi ingancin mafi ingancin riwaya da aka samu ta waɗannan da na samu ta waɗannan samari a wannan riwaya ta Abdullahi dan Abbas saboda haka a ciki za mu ga wato al-Hafiz Ibn Hajar da ya kawo wannan abin din yace haza isnadun sahih wannan isnadi ne sahihi kuma tabbas haka yake isnadi sahihi ne to bisa ga wannan bayani na Abdullahi dan Abbas za mu fahimci cewa in kamu tsayawar da suka yi ba tsayawa ce gaban sarki ba kamar yadda ya fi shahara a gurin wasu malamai ba kuma tsayawa suka yi gaban mutane ba a'a ya junan su ne suka tsaya wannan tsayuwa tsayuwa ce tsayuwar daka cewa dukkan mu mun tsaya akan wannan kalma ba za mu sauya ba ربنا رب السماوات والارض ubangijin mu shine ubangijin sammai da ƙasa lan nad'u min dunihi ilahan ba za mu taba yadda mu kirawo wani ba Allah ba ba shi ba laqad qulna idan shababa in har mun yi haka to mun yi magana da ta kaucewa gaskiya ashabatu shine abin da ya kaucewa gaskiya al-bu'du anil haqq a gujewa gaskiya shi yasa Allah ta'ala yake cewa game da Nabi Dawud alaihi salam fa hukum bainana bil haqqi wa la tushdid wa dina ila sawa'is sirat kai mana hukunci da gaskiya wa la tushdid kakka kaucewa gaskiya ka kalmar shatat ta zo wa annahu kana yaqulu safihuna ala Allah shatata wato wawaye cikin mu suna faɗar magana da ta kaucewa gaskiya game da Allah to wannan shine hakikanin labarin su kuma a cikin waɗannan ayoyi Allah ta'ala shi ya fi kowa iya ba da labarinsu shi yasa a farkon kissa ce nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq saboda akwai rikitaniya da yawa a dangane da labarinsu rikita rikita iri iri kowa ya faɗa abin da ya sani to Allah ta'ala ce mu za mu baka labarinsu da gaskiya a wannan fadar haula qaumuna abin nan fadar su da suka ci da Allah ta'ala ce in qalu fa qalu in qalu fa qalu ibnu atiya yana cewa wasu daga cikin sufaye sun rike wannan jumla in qamu fa qalu suka ce ashe za a iya tsayuwa ana zikiri ana tsalle tunda aka ce qamu fa qalu to wannan za mu ga abin nan qurtubi qurtubi a cikin tafsirin sa jami'u ahkam alquran aljami da ahkam alquran yayi raddin wannan magana da insha Allah za mu karanta ta gobe sannan ko mu ci gaba da sauran ayoyin abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala wa alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi